da alkhairi a gurguje duk da lokaci ya ja akwai wasu 'yan sakonni ne da zan gabatar da su a guje da kuma neman addu'a a wajen malam da farko zan fara da gayyata ne wata hadiman masallacin nan wadda take gayyatan daurin aure na na ainihin kaninta za a daura auren ne ranar 26 ga watan Satumba 2020 insha Allah karfe biyu za a daura auren Allah ya bada ikon zuwa ana bukatan addu'a ga wani
na yi farin ciki ana ta addu'an neman mazaje gashi an yi na daurin aure Allah kuma ya sa gayyace mu su da yawa haka to Allah ta'ala ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya zuriya ta alkhairi a tsakaninsu in an yi auren muna musu addu'an da take tare da na sunna barakallahu fikuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin Allah ya sanya albarka kuma ya bada zaman lafiya
Allah ya saka alkhairi akwai wani bawan Allah wanda yake ma'aikaci ne na custom ne ko immigration ne shine na amantar da ni amma wanda suka aiko da sakon suna ji na in Allah yadda to ya samu promotion ne malam shi ne ya aiko da sadakan kudi dubu biyar ya ce don Allah a sa shi a addu'a ko kuma mahaifiyarsa ta aiko da shi shi ne ta ce a sa shi a addu'a inshallah
so Allah ta'ala ya tsare shi kuma ya kare shi sannan kuma Allah ya sa ya zamto amfani gare shi ga al'ummar musulmi baki daya da dukkan sauran da suke irin matsayinsa
algawata malam yayan wannan ko kuma yar uwarsa ita ma ta aiko da sadakan kudi naira dubu ta ce don Allah ita ma a sa ta addu'a
to dukkaninsu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma ya ba su ikon yi abinda Allah ke so ya yadda da shi
Na'am, Allah ya saka da alkhairi. Akwai wata baiwan Allah ta aiko aranma da sadakan kuɗi na siyan gudunmuwan siyan janareto. Zuzurutun kuɗi ne ga sanin naira na bin naira. dubu na bin dubu, har dubu uku insha Allah shi da take roƙon ma ya saka
To Allah ya saka masa da alkhairi. yanda ta nemi a haska ɗakin Allah ita ma sai Allah ya haskaka mata rayuwanta da kabarinta
Allah ya saka alkhairi malam a wannan majalisi namu mai albarka muna da masu sana'o'i kala daban-daban kuma in suna sana'an sukan aiko da abin sana'an ba don komai ba sai don a sa musu albarka da fatan Allah ya sanya albarka a wannan sana'a to a ciki akwai masu sai da kosai masu turare ga ma turaren nan malam naka ne wata baiwan Allah ta aiko maka da shi akwai masu riɗi akwai masu bitmins akwai akwai akwai da yawa shine suke roƙon malai sasa da
gaskiya wannan ya burge ni kwarai da gaske wannan ya bani sha'awa matuƙa wato matashi yadda na zaɓa magana game da lahira ne shi yasa gaba ɗayan kullura har na gama magana ban kwaɗaitar da wani abu da ya shafi duniya ba to haka nan dirran da kuma za mu magana ka abin da ya shafi rayuwa so shi ma za mu ba da muhimmanci akan irin waɗannan insha Allah a wannan yana da kyau kwarai da gaske wallahi na yi farin ciki sosan gaske ni na kan gaya mata yan uwa ɗaliban ilimi ni ban ma yadda koyar da ɗalibi bai sana'a ba ina gaya ma ɗalibai na musamman mata musamman mata ɗazu da na ce muku duk wanda ya haifi mace ya haifi arzikin nan na san me na faɗi saboda ni hatta da a wanda muke yi gaskiya ni ba wanda suka taimaki da awata ta fuskan taimako na haɓaka da awa da waɗannan abubuwan dukiya da sauransu kamar mata mata su ne suka kuma tun daga tarihi na na khadija na kula wannan yake yake bin ku saboda haka a dage a yi sana'a kar a zauna haka nan ni dai na faɗa ko shugaban ƙasa na zama sai na yi sana'a insha Allah ba dan zauna babu sana'a ba abin da ke da kyau shine idan kai ba za ka iya cirewa ka ba wani ba kai kokari ya zamto ba za ka jira wani ya baka ba to wannan kuma yana da kyau dan Allah ku dage ku dage da wannan kar a raina sana'a a faro daga ƙasa ai sama a faro daga ƙasa in an fara na ƙasa a rinka kirdadin na sama a matsa in kina yi da jarin mai dubu biyu ki fara tunanin ya zaki koma na dubu ashirin ki matsa a hankali banda garaje a yi haƙuri a bi in an kai dubu ashirin a tunani ya za a koma dubu ɗari biyu har ki fara tunanin miliyoyi wannan yana da yiwa muna da cibiya ta marayu akwai uwar marayun da ta zo ta ce mu ba ta bashi ita za ta ja jari ne muka ce bashi jan jari ne to ai babu da kuɗi biya ta ce a'a malami dai ku taimake ni nace nawa ne ta ce dubu biyu nace dubu biyu kamar yaya jarin dubu biyu sai ta ce mun malami dai ku bani bashi ku ban wata hudu zan biya nace me zaki sai ta ce za ta sai buhun gawayi ne naira dubu ɗaya da ɗari takwas lokacin ta ce ake sayarwa sai na ce ma abokai na ku zo mu yi karatu da wannan matan mu gwada ta mu ɗauki dubu uku mu ba ta kyauta amma mu ce mata bashin ne mu gaya za ta yi na ce to ki hada da kudin mota da kudin komai ga dubu uku yaushe kika ce za ki dawo da shi ta ce wata hudu na ce mu rubuta amma mu a ranmu mun san kyauta muka bata ko ta batar ba za mu dune ta ba sai muka rubuta marayu fa take da shi sai muka je makwabtansu muke ce musu da Allah duk wanda zai sai gawayi ya taimaka ya saya a wurin uwar marayun nan muka yi mata talla mun iya kasuwanci sosai da kuka gan mu yanda muke wa'azi gaskiya ka muke kasuwanci saboda bamu yarda da kaskanci ba gaskiyan magana gaskiya to shine sai sai aka zo wallahi ba ai wata uku ba sai ga ta dawo da wannan dubu uku ta kuma ce ga gudunmuwanta a ba marayu nace subhanallah kai in takaice muku ko wallahi sai muka ce mun baki kyauta ta ce malam na fasa mu jari kun ga tana da wadatar zuci muka ce kyauta muka baki tun ranar farko dama so muke mu koya ma wasu matan irin halinki wallahi matan nan muna ba da taimako lokaci har shanu shanu hudu muka yanka ma marayunmu da sallar da ta wuce wallahi matan nan sai ga ta zo ce malam dan Allah ina son ai wani abu dai nace menene shi tace ku cire ni a cikin wanda kuke ba tallafi me yasa tace ina ga kaman haƙƙin wasu nake ci gaskiya na wadatu ta ce wannan jarin da kuke gani yanzu na fara dafa abinci ina aikawa masu zuwa gini a makwabtanmu suna siya dama tsoro na abinci ne da makarantar yara ta ce to yanzu ba matsala abinci kai a takaice sai da ta dawo matan nan yaranta a sanda muka yi magana da arafin guza take kaduna sai da ta zo ta waye gari 'ya'yanta mata cire biyu a makarantar gwamnati ta kai su makarantar kuɗi sanadiyan dubu ukun nan to kalubalen ku mata ina ganin sai mun yi lacca mun sa masa suna kalubalen ku mata sai mu samu mata da suke da irin wannan tarihin duk a faɗo su wanda ma za ta iya zuwa ta bayani da kanta ta zo ta bayani a harraka mata a shajja'a su ku tashi ku yi kasuwanci ku din nan da kuke gani arziki a hannunku yake mu maza ba za mu iya riri ta kuɗi ba diyan da muka so diyan da muka so ba za su zauna ba shi yasa kawai wala ya ce mu rusau ne muna rusa arziki yadda ya kamata saboda duk in ka samu dama kana so ya zamto iyalanka suka mora ai ka samu yan bashi su kakkarya mutane to ba matsala akwai hikiman da za a bi ma za a bi hanyoyin dabarun kasuwanci insha Allah ta'ala ni ba na so alkawari ne saboda gaskiya ban so in saba ban so in saba shi yasa tunda malam ke magana tun a gabatar da ni yayi maganan wata mai zuwa da sauransu to na san irin kalubalen da ke gabana ban so alkawari a samu akasi amma dai yana daga cikin da malam ke magana tunanin da ya zo min akwai daura karatun da nake so yi na kwana biyu ko uku a jere wa mata to amma dai ɗalibai na na kurmin mashi Kaduna su suke raina unguwar kurmin mashi to amma kilan ta gama a U-turn in ji malam Kabiru Gombe a dawo gida amma da ya danganta ga yadda tsari ya kasance so don haka dai a ƙarshe na ji an maganar marasa lafiya akwai masu ciwon suga da ciwon kafa da sauransu yau da gobe dama haka ya gada sai haƙuri amma dai a gode ma Allah tun da rayuwar tana tafiya akan abin da Allah yake so to Allah ta'ala ya ba dukkan marasa lafiya lafiya wanda suka rasu Allah ya gafarta musu mu kuma da muke da lafiyan Allah ya ƙara mana subhanakallahumma wa bihamdika to akwai rauni to akwai saura a rike sai yin magana to kawai ko ka bani wannan kawai to kafin ma malam ya magana akwai shugaban wannan majalisi alhaji ibrahim yusuf mai tsoro shi bai samu zuwa ba ya ce min zai zo amma bai samu zuwa ba nake gani na'am Eh, ina so shi ma a sashi a addu'a da kuma ainihin garkuwar marayu ita ma bata samu damar zuwa ba suna cikin masu tallafa ma wannan majalisi hajiya saratu Allah a sa mana su a addu'a Allah ya karfafe su kuma ya kiyaye musu dukiyansu kuma ainihin ya shiryar da iyalinsu to Allah ta'ala ya musu albarka kuma ya sanya albarka cikin rayuwarsu da su da masu ninyan yi ma Allah ya ba su iko wanda suke kan yi kuma komun karanta abin da suke Allah ta'ala ya sanya musu albarka kakku raina aikin alkhairi annan sulasa ya ce la ta haƙiran na minal ma'arufi shai'a kakka raina aikin alkhairi komun kankantansa ko da za ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ne ka sake masa fuska to karka raina wannan akwai matar da tsohuwa ce sosai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tsohuwa ce ita ba mata da abun bada iyakan abin da take iyawa ta zo ta share masallaci ta zuba ruwa in an zo sallah ta koma can bayan an yi sallah ta yi nafila ta tafi gida abin da kawai take iyawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta rasu cikin dare bayan ta rasu sahabbai suka yi jana'izar ta cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kwana biyu bai ganta ba ya zo ce ina tsohuwan nan aka ce ai ta rasu sai fuskarsa ta canza ya ce ta rasu ba a gaya mun ba ma'ana su ba su ɗauke ta da daraja ba amma a wurin annabi tana da matsayi duk mai matsayi kuwa wurin annabi yana da matsayi a wurin Allah to shi na Allah sallallahu alaihi ya ce ya aka aka ce da wani da wani mata jana'iza ce ku kai ni kabarinta aka kai ta kabarinta a wata ruwaya aka ce ce musu yayi ma ku sake hada sahu ya sake yi mata sallah tunda sallan jana'iza shi talabul maghfira ne shi yasa kaifiyan sai bambanta da sauran salloli a wata ruwaya aka ce addu'a yayi ta mata wanda ya rawaito hadisin yace har sai da ne fatan damani ne na mutu annabi ya ma wannan addu'a to ku gani abin da take yi ba kuɗi mai yawa gare ta ba amma damuwanta da addini da gudunmuwar da ta bada sai gashi Allah ya amshe ta to kar ku zauna kuma ba ku da wani abu da kuke iya yi ko yaya ne ki duba ki ga me zaki iya ko da kuɗi ko da lokacin ki ko da menene ke dai fatan ki Allah ya amsa miki to Allah ta'ala ya amsa mu kowa Allah ya muku albarka Allah ya sanya zuriya a ƴaƴanku Allah ya sanya musu albarka Allah kuma ta'ala ya sa mu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah akwai algabar malam akwai wannan program din namu wata yan kurmin mashin nan za mu zama kishiyoyinsu ko kun yadda kuma kaida saboda malam dan zare ne hasan da wuzani ga ji malam sun yi rafet to insha Allah algabar malam mun ma nan kamar yadda kake program na marayu mu ma wannan muna da wannan program din a nan hannun dama na ga uwan marayu nan wannan hajiya kenan ita ce uwan marayu na wannan masallaci ga baki daya to duk shekara muna wannan program din to yaronta ya samu karuwa namiji ɗa namiji shine take roƙon malam ya sa shi addu'a to Allah ya masa albarka Allah kuma ya sa ya zamto zukhra lil islami wal muslimin sannan ni ma ina roƙo alfarma a sa ni cikin masu bada gudunmuwa a susun marayu sha Allah zan rinka bada gudunmuwa na sanda Allah ya hore mu ban so ya zama alkawari amma dai duk wata rinka tunatar da ni insha Allah ta'ala zan rinka bada iya abin da Allah ya sauƙaƙe min idan akwai hali a lokacin da aka zo insha Allah Allah ya saka ni saboda a kurewar lokaci da Allah wanda suka ba